الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله يورانا الصبر شدا قوة الرجب هجرة دبو إلى اليهود دا أربعين دا بكوي عند إداتي دا أشرين دا بكوي da watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ci gaba da karatu cikin littafin irshadu salik wanda ya fi shahara da askari satin da ya gabata an yi bayani akan wanka da kuma siffarsa wanka da sifarsa bayan an yi bayani akan alwala sannan sai aka yi bayani akan wanka wanda alwala ita tana ɗauke hadasi ƙarami kamar yadda aka ambata shi kuma wanka yakan ɗauke hadasi babba to za a yi bayani akan taimama wanda ita kuma taimama badalci na alwala ɗin musanya ce na alwala ko wanka lokacin da lalura ta alwala ta kama ka ko wanka wani dalili na shari'a yasa ba za ka samu damar yi ba to shine sai shari'a sai ta kawo maka alwala eh taimama afuwan ta kawo maka taimama saboda ta wakilci ita alwala din ko wankan saboda shari'a ba ta son ta tsananta tunda Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj eh to shi yasa sai wannan al'umma ta samu wannan sauki eh kaga da Allah ya ga dama sai a ce dole dai wankan nan zaka yi eh sai a ce ba yadda kai taimama ba dole eh ko da zaka mutu to shi ne mala ce faslun ai haza faslun wannan wani fasli ne daga cikin fusul da aka kawo a wannan littafi ya ce jarihu a kasari jasadihi au a ba'i wudu'ihi farduhu tayammumu wato jarihu aksari jasadihi raunin da ya zamo shine mafi yawa ga jikin mukallafi mukallafi ne lalurar wanka ta kama shi to amma ya samu rauni kila ya samu accident ko wani rashin lafiya to sai ya zama mafi yawan gaban jikinsa suna ɗauke da wannan raunin wannan rashin lafiya ɗin sai zan abin da ingantacce mai lafiya kaɗan ne baya da yawa kila ƙafarsa ɗaya ce an lafiya lau ko ɗayan hannunsa shi kaɗai an lafiya lau amma duka sauran gaban jikinsa suna ɗauki da miki kuma ga janaba ta same shi kaga ana neman su da wanka kenan to sai ga cewa in ya ce nemi ruwa ya yi wanka ya wanke jikinsa wankan janaba to waccan cutar da wancan raunin ko dai ya ƙaru ko kuma ya daɗe bai warke ba an gane au a aba'i wudu'ihi shi kuma adafi ne akan jarihu aksari ko kuma ya zan jarihu aksari a aba'i wudu'ihi ko kuma ya zan a alwala zai amma mafi yawan gaban alwala da yake wankewa suna da rauni kila kafafunsa guda biyu da zai wanke don rauni gare su ya yi asirin dai ya goggoye ko ya samu karaya haka su ma hannayensa ya zan kila ba abin da ya rage sai fuskarsa ko kansa shi dai Allah fiye yi amma duk sauran gaban da ya kamata ya wanke in ya zo alwala su sun kamu da ciwo to me zai sai ce farduhu tayammumu a irin wannan hali abin da a farillarsa to sai je ya taimama sai je ya ce mama kenan kaga a nan an rinjayar da galibi tunda dai ya zan marar lafiya din shine galibi ko ba zai iya wanke shi da ruwa ba a wankan ko a alwala sai aka ba shi hukunci sai aka kyale wancan nadirin wanda yake ya yi wancan akallu din shi lafiyayyen ba a kalle shi ba aka ce a'a dole dai wankan zai yi tunda dai akwai wata gaba wadda an lafiya lau ko kuma dole alwala zai yi tunda akwai wata gaba wadda an lafiya lau ba sai aka rinja yadda mai raunin tunda shi ya fi yawa to a nan kaga in wanka na wanka ya faɗi sai je ya taimam in alwala ce alwalar ta faɗi sai je ya taimama a nan taimama kaga ta zamo badal kenan to ita taimama sukan ce taharatun turabiyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini eh taimama tsalki ne na turɗa ta kunshi shafan fuska da hannaye guda biyu yustabahu bihi ma mana'ahu hadasu qabla fi'ilihi abinda hadasi ke hanawa to taimama tana halatta shi tunda haga hadasi yana hana sallah eh to taimama za ta halatta maka eh sallah hadasi na hana tilawa da sauran dawafi da abubuwa haka eh to wannan shine sai ce wala yujzihi anan dasulus sahihi yace ya wanki waccan gaba da ba ta da yawa ya wanke ta wadda Allah ya lau, wal masu ya yi shafa a kan inda rauni yake, to wala yi zihi ba zai isan masa ba. A nan dole ne sai ya koma gami ga taimama. Ba zai ce a to shi mai raunin nan bari in shashafa shi da ruwa ba. Ita kuma wannan gaba da Allah ya lau sai in wanke ta. Tunda ai mai raunin shi ya fi yawa. kuma asali ai dama algasulu shine al'asulu ko ba haka ba yawa to tunda wankin yanzu in an ce za a yi shi kaɗan ne sama ga wanda za a shafa bishe za aka ce gaba ɗaya dukansu ya hita batunsu sai ya koma ya taimama sai ya taimama sai ya je ya ibadarsa tunda lalura ce ta same shi bi khilafil jurhil yasiri saɓanin rauni mara yawa in ya zan lafiyayyen shi ya fi yawa mai raunin kuma kaɗan ne ne sai ya zan kila hannunsa guda shi kaɗai ne adda rauni amma fuskarsa da kansa da ɗayan hannunsa da ƙafafunsa lillahi alo suke e to a nan ba za a ce ya ciranta zuwa gani zuwa ga taimama ba a nan sai ya wanke lafiyayye sai ya shafa ga mai rauni wancan da an ka ce ba zai yi ba a can to a nan shi zai yi eh tun da lahiyayyen shi ya fi yawa kuma dama wankin shi ne al'asulu to haka in wanka ne haka zai yi in ya je wanka sai ya cuccuɗan ya ya wanke inda adda lahiya shi kuma mai raunin sai ya ɗan shashafa ruwa sama-sama haka amma wannan ana maganar in ya zan ba zai yiwu a zuba masa ruwa ba shi raunin in ya zan rauni ne kuma ko ka wanke da ruwa ba wani cuta to nan dole wankin za ka yi eh tunda shi ne asali aiko to shi da ya ce fa'innahu yamsahu alal jaba'iri a nan zai shafa akan magunguna da aka makala masa ga wannan raunin jam'u jabira in an ce jabira to shine magani da za a sa gama ga abin nan eh kama aidin ko a samu magani na gari a sassaka ma mutum eh asalinsu in mutum ya samu karaya ko targaɗi to akan samu kara sai a ɗora shi sai a sa musu magani ko a yi musu addu'a eh to su ake kira da jabira karan ɗori kenan to a nan ita wannan gabar da ya samu wannan karan ko wannan ɗori da aka yi masa ga wannan hannu to sai ya shafa kanta sauran gabansa da Allah ya su kuma sai ya wanke su in kuma a'a duk da karan zai iya wankewa to sai shi wanki eh ya sa ruwan tunda ruwan shi sune al'asul in yanzu yana iya cire karan kenan ya wanke inda raunin yake sannan daga ba sai ya sake mayar da karan nasa ko magani amma in yanzu cirewan ba zai yi ba ko akwai wahala ko cirewan zai sa maganin ya lalace yanzu dole sai ya nemi sabo to anan shine zai shafa a kansa wal asaibi shi kuma jam'u isaba eh shine bandeji da ake manna marauni eh ko kyalle da za a sa a daure mahallin rauni bayan an sa magani sannan sai a samu kyalle kuma sai a toshe wurin don kan maganin ya abin nan ya ya bi iska eh to shi ma sai ya shafa a kansa almutsarru ilaihima wanda yake da buƙatuwa zuwa saka su saka ko jaba'ir ɗin ko al'asa'ib ɗin yana wanda bai da buƙata da su bai shafa a kansu ba ba haka ba kamar irin raunin da shi bai buƙatan sai an sa magani kawai ɗan rauni na ka ɗan samu sai ka ɗan sa ruwa ko aka ɗan sa magani an ka goge jini shi kenan to shi irin wannan in ka zo wanke shi za ka yi musamman raunin da yake kawai dan gwaggwa eh wa in shaddahu ma muhdisan kuma zai wannan shafa ko da ya daura su yana mai hadasi janaba ta same shi bai yi wanka ba kuma sai ya samu raunin an gane sai je asibiti wajen likita sai likita ya samu masa wannan maganin kuma ga sallah ta zo kaga ga janaba ga rauni an gane to ko da haka ne zai iya shafa a kai ba za a ce tunda akwai waccan janaba ba an gane dole sai ya wanke wurin da ruwa tunda ai wurin na da yanzu janaba tunda ita matsalar janaba in ka same ta to har ga aka yi haka akwai ta in ka zo wanka sai ka eh to kaga yanzu inda an ga sa magani ko bandeji aka toshe ai akwai janaba wurin to amma yanzu zamu kallafa mai mu ce dole sai ya cire maganin ko kyallin sannan ya wanke suka ce a'a kawai ya yi shafa a kansa eh ya wanke inda ka wankuwa shi ko mahallin raunin sai ya shafe shi eh ma'ana in yanzu zai wankan janaba to shikenan sai je ya wanke inda Allah ya lau wannan wurin shi kuma da aka sama bandeji ko magani da sai ya ɗan shashafa shi sama-sama wannan ya wadatar auta jawazatil majruha ko kuma ya zan jabira ɗin ko a sa'ib ɗin da aka sa su har sun ƙetare wurin da rauni yake har ya ɗan shiga cikin inda yake lahiya lau misali in mutum ya kare ga wayan hannu to sai ga za ga in za a ɗori ko za a sa kara karan har ya wuce wayan hannu ya dan shigo cikin zira'i ko ba haka ba to kaga shi wanga da an ruhe wanda Allah ya yalo ai kaga shi bai da rauni to ba za a cewa in ya zo shafa sai ya dan hankada kyallan ba ya dan jajjayo shi baya sai ya shafe in ya wanke inda Allah ya yalo a'a kawai ya shafe shi tunda ai lalura ce ba za a kallafa mai ɗori ko mai sa magani a ce iya inda magani iya inda rauni yake nan zai tsaya ba fa inna za'ahuma in ya cire jabira ɗin ko isa asa'ib ɗin an gane littadawi mutadahiran littadawi littadawi don yayi magani mutaɓahiran kuma halin kasancewarsa yana mai tsarki to badara sai ya gaggawa ila masahima wato ya shafe su ba da shaddihima bayan ya ɗaura su wato ya yi wankan kuma ya yi wancan shafan da aka faɗa kuma bai riga ya yi sallah ba to sai buƙatar cire wannan maganin ta zo don a sa sabo an gane ko kuma su karan ɗore to da ya cire sai aka sake saka sabo kaga wancan da ya cire ai ya shafa a kansa to wannan da ya saka sabon shi ma zai sake shafa a kansa kuma ya gaggawa kai ya yi jinkiri don in ya yi jinkiri wancan shafan zai lalace in ya lalace kaga sai ya sake tsalki kenan a sosai kuwa waligina'ihi inda kuma ya wadatu daga barin bandejin ko maganin kila ya samu waraka to ga salan maudi'ahuma to anan sai ya wanke mahallinsu kila raunin ya fara samun abin nan an kai ga har likita ya cire masa abin nan to a irin nan yanzu in ya zo wanki zai yi ba shafa zai yi ba domin cire maganin ko cire jabira ɗin yana ishara kan cewa kenan raunin ya fara samun sauƙi fa'in saƙaɓat fi salati idan ita jabirar ta faɗi ko karan ɗorin suka faɗi ko bandejin ya faɗi kuma yana cikin sallah bayan duk ya yi waɗancan abubuwa to kaɓa sai shi yanke sallah eh don sallar ta lalace idan ya yanke sallan wa fa'ala ma lazimahu sai ya aikata abin da ya lizimci shi wannan abin da ya faɗi abin da aka faɗa a baya eh ma'ana in maidawa zai sai ya yi sauri ya maida magani ko karan ɗorin ko bandejin in ya maishe shi sai ya sauri sai ya yi shafa in ya yi shafa to wabta da sai ya sake sallah kuma a to ai an kai yanki inda wacce ai taro shi eh kada an kai to duk sanda ka je an ce ga sallah kada to abinda an kai babu shi a bina'i to ai akwai kenan bina'i ai akwai kenan duk sanda ka ji gini to ai za a yi wani abu ne saman wani abu eh to nan ba komai to ana gini ga iska eh ai ba a gini a kan iska yanzu in ka samu fili za ka yi gina sai ka yi foundation amma an ka yi kwas goma misali in ka zo ai dora za ka yi ko sai ka sake wani sabon foundation to haka abin yake ai eh eh eh shi an kai magana ne ko kana bacci ne shi kwarai ku ta ma lalata sallan ba wai shafan ba eh sallan ma yanzu aka magana ta lalace saboda haka yanzu sai shi mai suwa in yan mai suwa ya sake shafa shi ma da sharadi in yayi gaggawa in ya dan yi jinkiri haka to a ruwan ma ta baci sai ya sake sabuwa ƙarai da gaske ƙila da ta faɗi bai iya mai sheta ne dole sai ya bar masallaci ya je kemis amma likita ya abu eh ko kuma a sai ya ɗauki waya ya kira likita bai kusa da shi likitan ya hau mashin ya iske shi inda yake ya gyara musu anan sai ya sake alwala da shafan gaba ɗaya saboda wannan ta'akhuri amma in yana iya mayarwa kai tsaye to shikenan sai ya maida wa fi hukumil jabirati to yana cikin hukuncin jabiran nan da ake magana isabatul fisadi wato kyalle na kyaskyasku mutum ya samu targada aka yi mai tsage kaga aka dan sa kyalle sai a daure wurin ko kamin ya dan kwana biyu daidai tsagar da aka yi masa ta game fatar ta haɗi eh pop ga san kyaskesu ba eh tsage eh shi ne kyaskesu ya khafun tijarahu inda yake jin tsoron wato in bai sa kyallin ya daure ba to tsagen zai fashe ta zubar da jini to da aka yi masa tsagen gudun haka sai sa ya samu wani kyalle sai aka daure wurin saboda jinin ya tsaya to a irin nan in ya zo a rolla ba sai ya kwanci ba abin da aka faɗa a baya ga jabira to shi zai yi ana me aka faɗa a baya sai ya shafa eh to shi ma sai ya yi don hukuncin ɗaya ne eh ba wani bambanci eh amma in ya zan misali da aka yi tsagan jinin ya tsaya ba buƙatar sai ya abin nan to wannan ko ya sa wani abu ya ɗaure to in ya zo a rolla sai ya banye shi eh tunda illar da tassa a sa kyallen yanzu babu ta ganin damansa ne wa ƙirɗasu surigi haka kyalle ko takarda da aka sawa ga kundukuki saboda ciwon kai ko jiri e, can da in kai na ciwo ko mutum yana ganin jiri to akwai takarda da suka samu magani sai su manna wa mutum e, nan tsakanin ido da kunni shi ake kira asudugu kundukuki to sai su manna to da ya awoyi sai ka ga jiri ya ɓace e, to shi ma irin nan tun da kaga ai cikin fuska ne in ya zo arwalla to ba a ce sai ya bambare takarda kawai sai ya shafa samanta inda babu ta sai ya wanki shi kenan shari'a kenan wa kiswatu zufuri ko inda aka yi fasa ta cire ya samu asidan sai aka yi fata ta cire sai aka samu wani takarda ko kyalle sai aka rufe wurin aka sa mai magani da shi ma in ya zo ba sai ya cire ba an gane to amma in ya zo sai ya shafi wurin tunda ai wurin yana cikin hannu kada ce ai tunda ya wanke nan ga shi kenan la eh tunda ka'idar wanka ko wanki ai ba a barin luma to sai ya shafe shi kai haka wada wa'u ko kuma aka sa ma aka yifan magani da shi ma sai ya shafa saman magani in ba kyalle aka sa ba augi shawatun ko wani marufi wata yana kamar kada kada aka sa mata aidin sai aka sa wurin to kuma in ya zo waje a rolla aka ce sai ya cire kada akwai akwai mashaka to ya dan shafa saman kadan shi kenan an wuce wurin wa ma ta'azzara duk abin da ya buwaya mulaqatuhu hada shi bi gaslin da wanki aw masin ko shafa aw tayammumin ko taimama eh wato raunin ya kai rauni ta yadda komi ba iya aza masa mm ba iya shafa kansa ba iya wankewa to saqata farduhu to faralinsa ya fadi eh sai a duba in wanka ne mi an ka ce ayi wurin to ya fadi in arwallata mi an ka ce yayi wurin eh to komi an ka ce ya faɗi eh shi kenan to abinda aka farlanta to ya riga ya faɗi yauwa misali in kafa ce kaga an ce a wanke ko to bai yiwa a wanke bai yiwa a yi shafan shi kenan sai kyale ta haka nan sai wanke inda ka wankuwa eh yana da uzuri an masa uzuri ko to faslun to sai shafa akan huffi faslun ai haza faslun mashul huffi shafa akan huffi ja'izun ya halatta safaran halin tafiya wa hadaran da halin zaman gida bi sharɗi imkani mutaba'atil mashi bihi amma fa sharaɗin shafa akan huffi in ya zan yana yiwa a yi tafiya da shi ta yadda kenan bai yi maka yawa ba bai matse ka ba in ya zan ya maka yawan da baka iya tafiya da shi ko ya matse maka ga kafafu baka iya tafiya to a mazhaba ba a shafa a kansa an gani sai wanda yake daidai kafanka kana iya sawa ka yi tafiya ba tare da wata matsala ba sharaɗi na gaba wasu turi mahallin fardi kuma ya zan ya rufe mahallin da aka fallanta a wanki. na ƙafafu. Eh, can cikin arwalla an faɗi daidai ƙafa inda za a wanke, mun faɗi ya kawo shi. To ya zan huffin yana rufe waɗannan wuraren. Wa lufsihi, sharaɗi na gaba da saka huffin nan ba da kamali tsahara bayan an samu alwala kammalalla tsalki kammalalle bil ma'i na ruwa. e shi sharaɗin in ka sa kofi kai shafa a kansa to sai in ya zan kamin ka sa shi ka yi cikakkiyar alwala in wanka na misali ka yi wanka wanda aka ambata a baya na janaba bayan ka kammala sai ka saka shi to sai alwallarka ta walwale to yanzu in ka zo ga kafafu ba sai ka cire hufin ba kawai shafa ba kai ko kuma ba jaraba kake da shi ba alwalla ce ka yi bayan ka yi alwalla gaba ɗaya sai ka ɗauko hufin sai kasa sai alwallar ta samu matsala ka zo za ka yi sabuwa to da ka zo wajen kafafu ba sai ka cire ba kawai shafa ba kai amma in kasa hufi ba ka da alwala a gane to ba ka shafa a kansa in ka zo yin alwallar saboda babu me tsarki kan malalle eh babu tsarki kan malalle idan kaga taimama ba ta shiga ana saboda ita ba tsarki ba ce na ruwa min gaira ta ƙayyadin bi muddatin alal mashhuri suka ce ba tare da ƙayyade gejin kwanakin saka shi ba da wata mudda ayyananna alal mashhuri bisa ga zance wanda ya shuhura a mazhaba zance mashhuri a malikiya to hufi sai dai in janaba ta samu shi ka sa a cire shi amma ko kwana talatin ka yi to su a wurinsu za ka yi ta eh to amma akwai wani ƙauli ƙabilul mashhuri wanda ya ce kan cewa za a ƙayyade shi mazauni gida yau mun walaila matafi kuma kwana uku an gane yinin su da daruruwansu kamar yadda ya tabbata a sunna balma ibnu abdulbari ya ce an naƙaltu hakan ma daga al'imamu malik saboda haka akwai riwaya biyu daga al'imamu malik wata riwaya wadda ita ta fi yawa a gun almajiransa cewa baya da iyaka an gane sai dai in janaba ta samu wata riwayan kuma an ce a'a shi ma ya tafi kan cewa ana ƙayyadewa mazauni gida yau wa laila matafi kuma kwana uku daruruwansu da yunukansu to kuma wannan shi ya fi saboda hadisai sun tabbata a kai cewa ba a ƙayyadewa da wani abin nan to mashhuri ne amma dai zance ne wanda ba ya da da ƙarfi gaskiya lakin sai dai ya ce yustahabbu an so kulla jumu'atin duk sati ranar juma'a na zu'uhu an so ya cire shi lil gusuli saboda sunnan yin wanka inda ai mafi karanci ga musulmi an ka ce duk sati ya yi wanka eh duk sati ranar juma'a to ka yi wanka ka yi wanki haka ake so so kaga wankan juma'a a wurinsu sunna ce mai ƙarfi so ko da baka samu janaba ba in ka zo to an so ka cire huffin saboda ka samu ka yi wannan wankan shi ma fa akan mustahabbanci ba dole ba ne eh eh wa idkhalu ihdar rijlaini mala yace shigar da ɗayan kafa daga cikin kafafu guda biyu qabla ghasl al-ukhra kamin a wanke ta biyun ya wanke ɗayan kamar ta dama kenan sai ya sa huffi ba tare da ya wanke ta hagu ba to yamna uhu yana hana a yi shafa akan hufi kenan wancan tsalkin da aka ce kammalalle bil ma'i to sharaɗinsa sai ka gama a rawalla tsaf complete komi kayi sannan sai ka mi sai ka ɗauko ka sa ka sa ma dama ka sa ma hagu amma da ka zo bayan kayi a rawalla sai ka wanke kafan dama sai ka ɗauko huffi kasa sannan ka zo ka wanke ta hagu kasa huffi to in wannan alwallar ta walwale ba za ka yi shafa a kansa ba saboda ai ba tsarki ne kammalalle ba tsarki ne mai naƙasu shi kuma sharaɗin saka huffi sai an samu alwala kammalalliya shi da ya ce hatta yanzu a sai ya cire wannan ƙafar da ya saka mata huffi ko to sai ya cire ta in ya cire ta sai ya wanke ta hagun misali kila mantawa yi ko kuma ya jahilci hukuncin da ya wanke ta dama sai ya saka hufi sai wani ya masa tambihi to sai shi sauri ya cire sai shi sauri ya cire in ya cire sai shi wanke ta mi ta hagu sannan sai ya ɗauko hufin sai ya sa to shine wayal basaha sai ya sa- eh, ya saka hufin ba da gasilil ukhra bayan wanke ta biyu ta hagu kenan saboda a lokacin kaga tsarki ya zamo amma lalle wal khalqul yasiru to ketuwa wadda take mara yawa ko kusuwa wadda take mara yawa la yamna'uhu bai hana shafa akan huffi yana da huffi amma huffin ya dan hude to in dai huduwar bata da yawa ba laifi bi khilafil kasiri amma sabanin inda yagewar in ta yawa to meye mai yawan yace wa hiya ma yawharu minha aksarul qadami shine yazan mafi yawan kafa a- a waje yake in an raba in an kasa kafarsa kashi uku to kashi biyu duk ya yage wannan kashin na uku shi kaɗai ne Allah ya alau to a nan ba a shafa a kai eh amma in yanzu an kasa kashi- kafa kashi uku ko shi hufin kashi uku kashi biyu bai yage ba kashi ɗayan shine ya yage to zai iya shafa a kansa eh ya halatta in ya samu dama sai ya ɗinki abinsa zai ɗinki abinsa ko wala ya juzu ala gairil khuffi ai wala ya juzul masu baya halatta a yi shafa ala gairul hufi ga abin da ba hufi ba so da haka duk abin da aka yi shi da sigan hufi amma ba yanayin hufi ba ba da abin da ake hufi da shi ba to ba a shafa a kansa tun da hufi sun ce sharaɗi dole ya zamo da fata ya zamo ɗinkakke kuma an gane? yau ko da na fatan ne in ya zan kukkulla ta an kai ko gam an ka sa an ka lallaka sai ta zamo da sigan hufi to ba a shafa a kansa dole sai in zare aka sa aka ɗinki eh sharaɗi ne ke a gane sannan ya zamo na fata haka kuma ko da an ɗunka in ya zan yadi ne ko kaɗa ko wani abu ko zare to ba a shafa a kai eh ta yi kyalle ne eh kyalle ne ai kaga shi ba a yi shi da fata ai eh duk da safan kala-kala ne zai ambace shi a ranar gaba to wannan abin da suka tafi a kai kenan a wasu daga cikin malamai sun ce a wannan ba sharaɗi ba ne duk abin da aka yi shi da siffa ta hufi to za a ba shi hukuncin hufi saboda duk waɗanda sharuɗa kamar babu wani nassi da ya zo ya tabbatar da su Eh, to su kuma sun dogara ne akan ta'arifin kofi a gun larabawa abinda suka dogara da shi kenan suka ce ta'arifin kofi a wurin laraba shine abinda aka yi wato don a saka kafafu da fata kuma ɗunkakke wanda ana iya saka shi a dinga tafiya da shi sun ce shi ne manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya yi amfani da shi kuma shi larabawa sun ka sani suka ce to duk abin da bai cika wannan sifa ba to ba za mu kira shi hufi ba ba za a kira shi hufi ba ko da ya yi kama da mi da hufi eh saboda su larabawa ba su san shi ba kuma ba sa kira ne hufi to shi kuma nassi hufi ya ambata ya zo a hadisai to don me za mu ɗauko wani abu da aka yi da kyalle ko da zare sai mu kira shi ko da fa abin nan da roba sai mu kira shi kofi sun ka ce ba daidai ba ne su kuma waɗancan malamai suka ce a mu kalle illar da ta sa aka halatta shafa akan kofi shine dan a sauwaƙa ma al'umma ko ba haka ba to shi ma wanda ya saka wasu takalmi masu kama da kofi shi ma sai a sama masa sauƙin mana eh ai gaya da makasudi shine dan a sassauta ma al'umma to shi dan me da za a ce ba za a sa masa wannan saukin ba suka ce saboda haka za a iya shafa a kansa ko da da kyalle aka yi shi ko da da zare da sauransu Ah, balma suka ce ma ga wasu daga cikin hadisai wanda in an haɗa su gaba ɗaya za a iya tashe su suka zo dangane da shi zaurabi din suka ce ya tabbata wasu daga cikin sahabbai sun shafa a kansa sannan ga hadisi duk da shi akwai maganganu akan ingancinsa hadisi na almugira ibnu shu'ba ya ce ya ga annabi yana shafa akan jaurabi eh to su waɗancan malamai sun raunana waɗannan hadisan jaurabi ɗin suka ce kuma ko da mun tafi kan ingancin hadisan to ba jaurabi ne irin namu ba eh jaurabi ne aljaurabul mujalladu ne wanda mafi yawansa fata ne abinda ba fata ba bai da yawa to ko da mun ce hadisan sun inganta daga annabi to irin wannan jaurabi ne ba irin namu ba ne mu kuma namu a yanzu ba ya da ni kuma layin kinu ta tabu ulmashi bai yiwa a yi tafiya da jaurabi ko yana yiwa ka sa shi gaje kasuwa ka dawo da ce wa gaba wa gaji to akwai jamaluddini alkasimi ya yi risala shi ya tattara hadisan jaurabin gaba daya ya tattara hanyoyinsa kuma shekul albani rahimahullah ya yi ta hakiki ga risala ɗin to su sun tafi kan cewa hadisan in an haɗa su za a tashe su saboda haka shafa a kan jaurabi ya inganta eh so za ku iya neman risalat eh eh ƙwarai da gaske to ai duk dogara ne ga eh abin da shi jamaluddini alƙasimi ya rubuta don kusan shi ne umda duk wani da zai wata magana to za ka ga shi ya gabace shi ba wani da ya rubutu ba kaminsa dukkan su ai suna dogara ne da kuma shi tasihin da shekul albani ya to da yake shi fannin shi ne shi kuma shehu salihu usaimin kaga ba janibin hadisi yake ba ba a cika hujja da shi kan mas'ala ta hadisi ba shi ya fi shahara bangaren fikihu tauhidi can ya fi abin su karan kansu suna dogara ga aikin shekul albani su karan kansu sai ana tattauna matsala ta hadisi sai ka san wa za ka eh yana magana ta fikihu ka san yana magana ta aƙida duk da za a iya samu wanda shi kuma ya haɗe eh ko ina shi ko ina umda ne to ba su da yawa za ka ko a zamanin magabata kwarori ne yan kwaro yan kwarori ne eh eh a sosai su ko ina sun tattaba ko ina sun tattaba eh to mai dai sun cikakken bayani ne mai risala eh zai ga bayani kwarai da gaske wafi mashil jaurabil mujalladi to game da shafa game da shi wancan jaurabi da suke kira almujalladi wanda aka sa masa fata sama da ƙasa saman sa fata ƙasan shi fata shin shi ma za a iya shafa a kansa ƙaulani to akwai magana biyu wasu sun ce za a iya shafa a kansa saboda ai ilhaƙin shida huffi duba da cewa mafi yawan sami fata ne to sai suka ce zaman abin da ba fata ba wannan dan kaɗan da ɗin ba zai hana a yi kiyasinsa da kufi ba sai suka ce a yi shafa a kansa wasu kuma suka ce shi ma ba za a yi shafa a kansa ba saboda suka ce mi bai zama kufi complete ba to kaga shi wannan ma an yi saɓani balle ma namu su a malikiya namu ma bai ma cikin lissafi namu na zamanin yanzu sai shi irin wannan galibi ma yanzu babu shi wal khuffil a'la da kuma shafa akan khuffi na sama mutum ne ya sa khuffi ya dauko wani na biyu kuma ya karasawa ga kafan tasa to shi na saman din nan za a yi shafa a kansa ko kuwa in ya zo shafa sai ya cire shi sai ya shafa ga na farkon to shi ba akwai sabani wasu suka ce tunda duk khuffin ne sai ya shafa ga saman na biyun wanda yake al'a'ala kenan ko eh ai babu komai fa inna za'ahu idan ya cire shi ba'da mashihi bayan yayi shafa a kansa shi huffin badara ila mashil mashil asfali ko to sai gaggawa zuwa ga shafin na ƙasa ma'ana da ya shafi na saman na biyun kenan sai ya cire shi an gane to da ya cire shi to wajibi ne yanzu ya sake shafa akan na biyu eh wanda ke ƙasa kenan wanda ya fara sakawa an gane saboda shi wancan na saman in ya shafa kansa to kamar shafansa shi ne yake na so ga na biyu na na farkon to tun da ya cire na biyu to kaga babu mi babu shafa yanzu dole sai ya sai ya sake shafa ga ga shi na farkon eh to wannan shi ake nufi eh da wasu malamai suna kuskure sai su ɗauka ko asfali ɗin ana nufin ƙasan ƙafa ba haka ake nufi ba eh ana nufin kufi na na farko fa inna za'ahu in ya cire shi badara shi ma na biyun kenan na ɗayan to badara ya gaggawa ila gasal rijlaihi zuwa wanke kafafunsa gaba ɗaya kamin ya sake mayar da shi to sai ya fara wanke kafafun saboda in ya tunda ya cire in ya mayar to in ya zo a ralla ba zai sake shafa a kansa ba saboda baya da dahara kammalalla fa in akhraja ihdahuma in ya cire ɗayan kafar daga khuffi aw aksara qadamihi ko ya cire mafi yawan kafarsa ila saqil khuffi har zuwa ga kwabrin khuffi duk ya fito fili to na za'ahuma yanzu ma ya cire su ma gaba ɗaya ɗayan kafan ita ma ya cire nata waga sala sai ya wanke kafafun gaba ɗaya saboda yanzu tun da ya riga ya cire mafi yawan kafa to shi kenan wancan shafan ya lalace an gane yau kuma sharaɗin saka hufin ya kare shi ne saka shi a kar a cire yawwa saboda yanzu tun da ya cire mafi yawan kafa to ana ba da hukuncin kamar ya cire ne tun da in kasa ka cire to ba za ka maida ba sai ka sake wata arwalla ko ba ka wanke kafafun sannan sai ka sake mayar da shi wal afdalu abin da yafi falala mashu alal qadami mu ce suka hufi ya shafi saman kafa wa asfalihi da ƙasa ya shafi sama kuma ya shafi ƙasa to wannan shi ya fi lada amma fa'ini ƙatasara ala ala a alahu in ya taƙaita akan shafa saman huffi a jaza'ahu ya isan masa ko da bai shafi ƙafan ƙasan ma saboda sun ce shafan sama ɗin farilla ne shafan ƙasa kuma sunna ne wasu ma sun ce musu habbi ne to shi yasa za mu ga sayyiduna ali yana faɗin haka cewa da a ce addini da ra'ayi yake inda da hankali ake auna addini to kaga in mutum ya saka hufi ƙasa ya hida cewa ya shafa saboda ita ke takin ƙasa da ƙazanta da datti da sauransu to amma sai shari'a ta ce sama za a shafa a matsayin wajibi eh to wannan yana nuna maka addini ba a sa hankali ciki eh nasi kawai ba aiki da hankali eh a shari'a ba ta saba wa hankali a ai ba karatun da ke saba ma hankali sai dai in hankalin abbe da lafiya tunda yadda jiki ke rashin lafiya hankali na rashin lafiya ba wai hauka ba a rashin lafiya ne da ka san wata rana ka ji hannunka ko kai ko kafa tana ciyo to shi ma sun ce hankali yana kamuwa da irin to irin wannan lokacin sai ka ga mutum na wasu abubuwa ba bisa tsari ba eh ba ma shari'a ba abubuwan sama na yau da kullum na duniya sai yana ganin su ba daidai ba to shi ba hankali yana da wannan allai haka alamai suka bada to can kuma in ya samu lafiya sai kaga mutum ya dawo normal eh in shawara zai bayar sai kaga ya bayar da mai kyau in fahimta zai kawo sai kaga ya kawo mai kyau amma da hankalin ya dan tabu eh duk da bai cika rashin lafiya ba amma dai yana yi eh shi hankali bai cika rashin lafiya ba amma can ba a rasa ba yana yi bi khilafi aksihi sabanin sabanin akasinsa inda ya shafi ƙasa bai shafi sama ba to wannan shafan bai yi ba eh saboda ya bar falilla ya ya yi mustahabi to me an kai to sai a kwana nan an dawo sai a tashi fasulin yanta kilo ilattayin mumi safaran wa hadarin kuma za a yi bayani akan sabubban taimama mi ke sa a yi taimama to shi za a bada eh eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله